shin zai yi ya karya a ai amintacce ne sai kuma a duba shi malamin zai iya ya manta sai a ce ya kwarai dan adam ne mana zai iya manta amma yanzu kawai cewa za a yi ba ka faɗa ka je ka ƙareta hukuncin ɗagutu kenan je ka ƙareta da maliku mai gidanmu da shafi'i almajirinsa mu mako kenan annan ladhi alaihi al'a'immatu salasa ahmad wa malik wa shafi'i wannan hadisin ba abin da isa mai shi wa aksarul mutakallimin da mafi yawa daga cikin wato a mutakallimin suka ce wannan hadisi lafiya lau to magana ta biyu ba wa mana aminhu alkarhi malami ne imamul karahi ya ce sam shi wannan malamin ya saba su ahmad da malik da shafi da baga baya ka zo ka gaya masu ya shi kai shi ba zai tuna ba to kar ka sake zuwa ka gaya almajiran ka kai ma cewa wannan malami ya gaya ma in ya faɗa ma yanzu ya janye in ji waye imamu alkarhi me dalilin wannan malami ya ce kiyasan ala shahada suka ce ita shaida shaida ba a karɓan shahadatul far'i ma'a takzibi shahadatul asl ku riƙe wannan zai taimaka mana ƙwarai a shari'a menene shahadatul far'i alal asl uba ne ya ba wa ɗansa gida ya shaida wa ɗan cewa ya ba shi gida bayan shekaru sai ɗan ya zo ya da'awar babana ya ba ni gida a ina ni da shi ya gaya mani ya ba ni gida sai baban ya ce kai gaskiya garba ba zan iya tunawa ba ce baba yanzu ka manta lokacin da kai rashin lafiya ka farka ka dawo na ta zirga-zirgar asibiti ka ce ka bani gidan nan na birgit ka garba gaskiya to a nan ku riƙe ƙa'idar la tuqbalu shahadatul far'i مع تكذيب الأصل مع تكذيب شهادة الأصل لا تقبل شهادة الفرع مع تكذيب شهادة الأصل فرقية قائلا alƙalanci in kuna alƙalanci la tuqbalu shahadatul far'i ba a menene faɗi reshe ba a karɓan shaidan reshe ma'a takzibi shahadatul asl alhali asalin ya ƙaryata ya ce a ba a karɓa wannan sun yadda malaman me yasa wane ne far'i waye asali na'am dan shine far'a wane ne kuma asali to la tuqbalu shahadatu al-far'i ma takzibi shahadatul asl shi imamul karhi sai ce a yanzu ku kun san da wannan la tuqbalu shahadatul far'i ma'a takzibil asli tana nan yaya za a zo malamin da ya ba da hadisin ya ce shi la ya zukur shi ba zai iya tunawa ba kawai za ku zo ku karba kada ku iya ce san ba za a karba ba wa kazalika fi riwaya la tuqbalu ma'a inkari al'asli li riwayatihi anhu kun ji abin da ya faru kenan a rayin al'imamul karahi duk malamin da ya bada hadisi daga ba aka tunatar da shi ya ce wallahi shi ba zai tuna ba riwaya duk ta rushe har ma ka je ka kara gaba to amma me dalilinsa ya dogara da shahada ne shi a wajensa wannan karahi da riwaya da shahada ɗaya ne hukun san abin da suke cewa da su kuma sauran malaman riwaya da shahada ba ɗaya ba ne ita riwaya ana iya yin sauƙi ba kamar yadda a cikin shahada ba ga dalilin mutanen farko a wannan adillatul qawl awwal ko suka ce wa laisa bi sahih ai wa ma shine ma'anar laisa bi sahih abinda imam al-karaki ya tafi a kai suka ce ba ingantacce ba ne sam ba za a karba ba ruwayar ba a yadda da ita ba li'annar rawiya adlun jazimin bin riwaya suka ce a'a wanda ya yi riwayan nan adali ne kuma yana da garanti yana da jazama da riwayarsa ya tabbata malamin nan ya koyar da shi adulun jazimin bin riwaya fala nukaddibuhu suka ce ya za mu yi mu tashi ma imkani tasdiqi kuma akwai yiwuwar mu gaskata shi tunda bai zo mana da wani abu na ƙarya ba kenan al-aslu fi rawi al-adl as-sidq fi ma yukhbiru bihi min min riwaya asalin duk wanda ya bamu riwaya in ku kuna da wani dalilin za ku karyata wannan mutumin ina matsayinsa na cewa adali ne ina matsayin yaya kunin za a canza riwayarsa a iya karba babu wani dalili mu ba za mu zo mu rushe riwayarsa ba tun ba mu da dalilin da ya canja shi daga matsayinsa na adali saboda kawai malaminsa ya ce ya manta suka ce ai in kun lura da maganan ba wa shi kula yau kaddibuhu malamin ba cewa ya ƙarya kake mun ba mai malamin ya ce ya ce lastu alkuruhu lastu yanzu an ta kazzab da lastu azkuruhu abu ne ne wallahi ba zan iya tunawa ba kenan yumkin ya manta ne ko watakila shekaru watakila matsaloli ba zai iya canjawa ba ne bai karyata shi wato ku don me za ku karyata shi wanda ibada hadisin ma ba karyata shi ba ku don me za ku karyata shi kamar dai kun sake dawo wannan ra'ayin ku ya ce tun da bai karyata shi ba bai nasa ba karya zuwa gare shi ba to kai da kake saurari don me yasa za ka haramta aiki da wannan hadisi kuma cewa cewa da lastu azkuruhu wannan ikrarun ne bi nafsihi ko ikrarun ne minhu ala nafsihi bin nisyan ya tabbatar wa kansa cewa shi yana mantuwa shiwa khalas malam ka faɗa kuma ka manta wanda ka faɗa mana daidai ne a can bai karita shi ba da bambanci ya danga da kuma ya tuhumci mai riwaya da ƙarya to kuskuren da 'yan mazhabar karahi suka yi sun ɗauka kamar ya ƙaryata mai riwaya ne ko da ba su ɗauka haka ba amma hukuncinsu yana nuna ya ƙaryata shi to shi kenan fa yumkinul jam'u bayna qawlayhima za a iya haɗa tsakanin maganganun su su biyan dawa da shi almajirin da kuma shi mai malamin ga wata hikima kai ka ce an gaya maka kai kuma ka ce ba za ka iya tunawa ba ko bi an ya kuna nasiyahu wato zai iya yiwa malamin ya manta ne mala ya ce fa'innan nisiyana galibin alal insan mantuwa ya ce wa ayyu muhaddisin ya hafazu jami'a hadithahu wani malamin hadisi ne duk hadisansa ya haddace su duka wani malami ne wannan hadisai suna da yawa ma'a kasaratiha mazinnatun wato wato mazinnatun nisyan za a iya manta yanzu duk abin da mutum ya faɗa ba zai manta ba da iya ya manta wani abu ba kai ka rubuta Allah an faɗa sai dai an kawo ma rubutun ka ce to na gode wallahi ko rubuta kai da haka idan dai ya tabbata mai bada mai kawo riwayan amintacce ne ba a tumansa da ƙarya abu na biyu kuma shi malamin bai ce ƙarya kake mini ba to wannan inkaru nisiyani yayi فيجب الأمل به واجبني أي أيكي لشي جمعا بين قوليهما دون أحد أي أيكي دي مغنغان سكودا to bari a tattauna kuma akan maganar Imam al-Karahi a dada da mai amsa wa shahadatu tufaliqu riwaya ai na ga muku dazu shi Karahi ya ya makale da shahada da riwaya duk daidai ko shine malamin yake cewa imamul kharaki ka sani cewa muna kiyasu ne alfari ya za ka haɗa abin da ba a haɗa su da shahada da riwaya ba abu ɗaya ba ne shahada ta saba wa riwaya ta abubuwa da yawa umurin kasira minha annahu la nasma'u shahadatal far'i ma'al qudrati ba ma jin shahadar reshe saurari reshe alhali akwai asali misali ma'ana wannan karatun shine la nasma'u shahadatal far'i ma'al qudrati alal asli me ma'anarsa ni da zubair na gaya wa zubairu cewa satin da ya wuce an gayyace ni wa'azi jami'ar istiqama ban samu zuwa ba haka na gaya zubairu shi yasa kaza kaza kaza kaza kaza sai aka sauta da zance a gaban alkali ko a gaban ga kuma zubairu kaga ga al'asul ga alfara ko yanzu da Allah idan alkali idan ya zo yana so ji tabbacin maganan nan zubairu zai tambaya ko ni eh ni ne za a tambaya don ni ne asul to kula duk lokacin da za ku yi hukunci ko tsakanin yara ko wani abu a ofis ko a kasuwa ko wani abu la nasma'u shahadata al-far'i ma al-qudrati ala shahadati al-asli kenan tunda muna da iko mu karbi shaida a wajen asalin to dan me zamu je mu dauki maganar Zubairu mun ce malam kai bayani da kanka me ya faru eh ai kaza kaza ne a lokacin za a saurari zubairu a'a to idan ababin shaida ne wannan ya kawo labari ni ma ji ne a wajen wane da ba sai ka zo da wanan to wanda ya faɗi a zan abin ma yana nan yanzu za ka je ka ɓata lokaci kana sauraron farra ma a wujudu las ai ba a yi ko tsayi to bari ku ji war riwayatu bi khilafihi to amma ita riwaya fa ba haka take ba yanzu wannan a shaida haka ne amma a riwaya ba haka wani ana iya karɓar riwayatul far'i ma'a wujudul asli wai kuna gane karatun nan a riwaya tukbalu riwayatul far'i ma'a wujudul asl ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shine al-asl ba ga Zubair bin al-Awwam ba shine al-far ba ga Ibn Abbas shi ma al-far ne Ibn Abbas yaro ne sabai wanda farkon musulunta annabi ya bada hadisi wata ranar Zubairu ya ji ba mamaki Ibn Abbas lokacin yana yaro bai ji ba ko baya nan annabin yana raye ya halatta ibn abbas ya je wajen zubair bin al'awam ya karɓi hadisi amma yanzu idan a shahada ne ana karɓa to kenan ra'ayin imamul karhi da ya cakuɗa shahada da riwaya cewa abu ɗaya ne ba ɗaya ba ne gashi a gabanku fa inna sahaba kana ba'adhum yarwi an ba'd an samu sahabbai mahal kudrati ala muraja'atin nabi za su iya zuwa su je wajen annabi amma ba za su je wajen annabi su karba hadisi ba sai su karba wajen wani sahabi sai wani sahabi ya ce ai annabi ya koya mana sai shi sahabin sai ya dauka ya ce dan uwana sahabi ya gaya mini annabi ya koya musu a lokacin da ya gaya mai din annabin yana nan kenan tukbalu رواية الفرع مع وجود الأصل أما في مين في الرواية هنا غاني كالكوليشن نكو طيب wannan yana nuna mana kenan babu damuwa a riwaya a haka ولهذا كان يلزمهم قبول قول رسله وسواته don haka tunda ana karɓar riwayatul far'i ma wujudul asli to ya zama wajibi ga sahabbai su karɓi saƙon 'yan aiken annabi da waɗanda suke min gairi muraja'a ba tare da sai sun daɗa tambayan annabi haka ne ba ko kuma sai amu ba za mu karba a wajen ku ba sai mun je idan ba gane ba yanzu annabi ba ya aika ka ba dan malik da shi da murara ibn rabi da hilal bin umayya wa ala salasati alladhina khulifu da annabi ya faɗa a hadisi ya zo da shi ko alqur'ani ya zo da shi ba annabi ya aika ya ce a gaya musu eh su rabu da matansu ba ka abu sai ce to ni fa ban san ma me zai faru ba ana nufin in sake ta ne ko kuma in nisance ta ne sai aka aika sai annabi ce a ba saki ba ne ya nisance ta kuma aka karɓi me riwayar 'yan aiki kenan in dai a riwaya ne ya juzu kabulu riwayatul far'i ma a wujudul asli amma in aka ba shaida ne ga wanda ya yi abin kudin sai nuna tambayan ka kai da shi gaya maka ya yi ko gani kai ya yi Allah sa kun gane ga wani dalilin wa ahli quba tahawwalu ila al-qiblati bi qawli wahidin min ghairi muraja mutanen quba suna sallah asubahi fa lokacin suna kallon baitul maqdisi kuma an canja alƙibla a madina an yi sallah asubahi wani yayi da annabi ya zo ya tarar da su mutanen quba su ba su ma san an canja alƙibla don ba waya ɗaya fa ya ce kai ku juya ku juya ku juya an fa canja alƙibla za su ce a to annabin da yake ba da labari akan canja alƙiblan yana nan bamu sai mun je mun tambaye shi kaga kubila riwayatul farra ma'udude ma'udude as Allah sa kuna ganewa wannan dalili ne da yake nuna mana da riwaya da shahada ba ɗaya ba ne riwayar bukhari da muslim aka ce fastadaru suka juya gaba ɗaya yanzu masallacin a ce nan ba alƙibla ba ne can ne ta zama alƙibla kawai duk sai suka juya ya za a yi liman sai aka tura wani shi ya wuce gaba shi liman kuma ya shiga kawai ba lokacin kana sallah wani ya maka magana a waje ka biyo shi fikiu kenan ko ba ga wani idan wanga zance da ya gaya maka na gyaran sallah ne sallah ba ta ɓaci ba in ko ba na gyaran sallah ba ne to ka zo da ƙarancin kushu'i ladan ka ya tafi yanzu a nan ba a karbi shahadatul far'i ma'udul asali ba wa abu talha dalili na gaba wa ashabuhu qabilu khabar wahid abu talha da shi da mutanensa gaba daya suka karbi riwayar mutum daya fi tahrimil khamri min ghairi muraja lokacin da aka haramta giya ba daga bakin annabi suka ji ba mutum ɗaya ne kawai ya zo ya ba su labari kai an bi haramta giya abu dalha ya dauka da shi da mutanensa kaga jawazu qabulu riwayat jawazu qabuli riwayat al-far'i ma'a wujud al-asl da wasi na je eh ko annabi ya gaya mana da kansa dan haka da ya faɗi haka to da imamul kharqi yana da hujja wani dalilin na ƙarshe نا القول الأول وقد روى ربيعة بن عبد الرحمن دقى سهيل دقى بابنسا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غاب باليمين مع الشاهد النبي أيه كنت درنتوا أكي رنتوا كما أكا حد هذا الشيدا كاجوانا حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد حديث يا قاري ها ثم نسيه سهيل شي سهيل با yanzu ku lura an suhail ya rawaito hadisin ba wallahi kawai sai ya manta fakana ba da ya kulu da ya manta sai ya daɗa komawa gurin almajiransa da suka ce ya taba gaya musu wannan hadisin azabul yamini ma shahid din nan sai ya ce haddathani rabi'atu anni kan duka duba isnadin hadisin a farko waye malami waye dalibi duba gani rawa rabi'a ibn abdurrahman an suhail ko yanzu rabi'a ne dalibi ai suhail ne malami ko to anan rabi'a dalibi suhail malami a wani hadisin hadisin qadabil yamini ma shahidi shi suhailu wata rana kawai ya manta hadisin rabi'a ya zo gaya mai ce ai kai ka koya mana a karam kalla sai ya ce to ni ne ba zan tuna ba amma dai ba nan yi ruwaya rabi'a gaya min hadisin da ni na koya maka yace haddasani rabi'atu anni anni kula ku kula anni anni anni na farko anni ya gaya mini cewa ni na taɓa zantar da shi na gaya masa ni ɗin malamin yanzu ina karɓan hadisi cewa amma fa ni ne na koya masa hadisin ya ce fala yunkiruhu ahadu mina tabi'ina babu wani mutum ɗaya cikin tabi'ai da ya inkari ya imam al-kharaki rahimahullahu ta'ala zai ce a'a tabi'ai sun karɓi wannan hadisi gaba ɗaya bil qabul ba inkari ya faɗi hadisi kuma daga baya ce shi bai zai iya tuno wannan hadisin ba babu wani dalilin da za a inkari wannan hadisin kamar yadda jumhurin malamai imamu ahmad abu hanifa imamu shafi'i suka tafi amma imamu karahi ya saba na'am akram karam eh yan ilmul kalam da su ma suna sasu ana sasu a cikin abin nan yanzu muna da littafi guda biyu ne ya saura mana kuma duk da karatu saura mana awa ɗaya ko awa ɗaya ne saura mana ko awa ɗaya da rabi to bari kowane littafin ba shi minti talatin ko bari mu ɗan taka birki na so mu ci ƙarfin wannan abin wallahi yau za mu tashi ziyadatu siƙa maqbula yawa infiradu siga to kusa alama ma nasirka kula ko baya nan ma yayi gaba to ga inda muka tsaya nan subhanakallahumma bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk